والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه tambaya ta farko da alhaji ya yi dangane da abin da ya faru a masallacin da suka yi sallar juma'a mutane sun zo masu ɗaurin aure suka tarar liman yana kan mimbari yana hudu ba sai suka zauna su da aka hudu ba aka yi sallah sai suka yi wa ga ɗaura kenan sun yi wa wannan yana nuna kamar sun yi sallar juma'arsu a wani guri so alhaji ya ce kamar zai iya tunowa akwai hadisi da manza Allah sallallahu alaihi sallama ya bayyana cewar da ya haɗu da ya ga wasu sun zo sun zauna a baya ba su shigo an yi sallah da su ba ya tambaye su sai suka ce ai sun yi sallar su kafin su zo ya ce to gaba da nan in kun zo kun tarar an yi sallah ko da kun yi sallah ku ku shiga a yi da ku wancan sai ta zama nafila to tabbas wannan ya faru annabi a aikin hajjinsa na bankwana a masjidu khaif ya idar da sallah sallah asuba da ya juya sai ga wasu mutane guda biyu can ƙarshen masallaci sai sa a zo masa da su aka zo masa da su sai ce ma mana'akuma an tusalliya fil qaum me ya hana ku ku zo ku yi sallah cikin mutane sai suka ce rasulullah sallaina fi rihalina ya manzo Allah mun yi sallah a masaukin mu annabi ya ce to la taf'ala gaba da nan kar ku yi haka in har kuka yi sallah a masaukin kuka zo kuka tarabba yi sallah ba to ku shiga a yi sallah tare da ku wannan shine hadisi to wannan ya bambanta da aikin waɗancan su waɗancan ba a gidajensu suka yi sallah ba na juma'a saboda ba halin yin sallar juma'a a gida zai iya yiwa a wani masallaci daban suka yi to yanzu da suka zo nan suka tarar ba a yi ba ba lallai sai sun sake bin jam'in ba za su iya jira in an yi sai su shiga a ɗaura aure da su in kuma suna so za su iya bi duk da ƙarin alkhairi ne to amma in ba su bi ba ma ba su yi laifi ba saboda su sun riga sun yi jam'insu a wata juma'a kaga ta bambanta surarta da na waɗannan su waɗannan ba jam'i suka bi ba su kaɗansu suka yi sallarsu a gidajensu yanzu da suka zo sai suka tarar an yi sallah ya suka ga a to su tun da sun yi sallarsu su yi zamansu mana su jira kawai annabi ya ce to kar su sake haka shi yasa wasu daga cikin malamai suke kafa hujja da wannan hadisi wajen wajen fito da wajibcin sallar jam'i wasu kuma suke kafa hujja da shi kanta ba wajibi bane da annabi bai ce su sake sallah ba da wajibi ne annabi zai ce a to bakku da sallah tunda ku kadan ku kai sallah to tambaya ta biyu akan sallar janaza mutum ne ya zo an kusa kare sallar janaza kabbara ɗaya riska ko biyu to shin zai rama ne ita ce tambayar ko eh zai rama ma'ana kabbarorin da suka kubce masa zai iya yin su matukar ba wai gawan tabar gurin bane ko da an ɗauke ta in dai ba ta yi nisa da shi ba sai ƙara kabbara sai ci gaba da yi ya ƙara kabbara sai ci gaba da yi sai dai an ɗauke ta a mota an fara tafiya shi kenan wanda ya samu Allah ya samu su albarka amma in ba ɗaukar ta aka yi a mota ba ko da an ɗan yi nisa da ita ana ƙoƙarin sa ta a mota zai iya ƙarasa kabarbarinsa ya ƙarasa sallarsa ta gawa abin da ya kubce masa wannan babu laifi haka malamai suka kwai na shi liman yi daga farko za ka fara ba za ka datsa a sama ba ba daga kabbara kai ka fara addu'a ba a'a ya kamata sai ka karanta fatiha ɗin kai salati wa annabi to sai ka zo gabar yi wa mamaci adda na gane abin da alaji yake nufi musamman da za su zo daga baya-baya kar ana sallama kai ma ka sallame alhali ba ka ƙare ba yi kokari ka kare in dai ba wai an dauke gawar bane amma an dauke gawar shikenan sai kai ma kai sallama ka kare ba wai tilas ba ne sanda liman ya yi sallama ba irin ta salla ba ce kai ma dole dole a lokacin ka yi sallama a kana da damar ka karashe in ka karashe ka yi sallamarka wasu suna ɗauka cewar tun da ai an ce liman yana sallama kai ma dole ka yi sallama wannan a salla ce salla ta farilla a ta nafila wacce ake bin liman ta bambanta da sallar jana'iza na'am na'am watse akwai takaitaccen addu'a kace Allah Allahu akbar Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahu akbar assalamu kaga a lokaci guda Allahumma ighfir lahu warhamhu bai fi sakan biyu ba ba ka tsawaita dogon addu'a ba kai ma dai ka dan samu ka dan masa eh kar ai ba kai kagan kace Allahumma ighfir lahu warhamhu bai fi sakan biyu ba sai kai sallamar ka ba ya kayi dogon addu'a Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afu anhu wa afihi wa ba ya kayi dogon addu'a ba in kai takaitacciya ta ta isa ni kenan Allahu ta'ala alam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ƙara wa malam lafiya da zama lafiya amin malam menene abin da ya tabbata akan yin addu'ar uku da kuma bakwai in an yi rasuwa shin yaya ake addu'ar idan har hakan ya halatta addu'ar uku da addu'ar bakwai wannan bid'a ce ba a santa ba ina jin akwai na arba'in mako waɗannan duk bid'o'i ne ma an zalallahu bihamin sultan babu wani dalili akan addu'ar uku duk wanda za ka sa shi ya nemo ma hadisi ba zai samu ko ya nuna ma a ƙur'ani babu baya cikin aiki na magabata ba aikin annabi ba ne ba na sahabbansa ba ne sannan kuma ba na tabi'ai ba ne aikin waɗanda suka zo daga baya-baya ne man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun man ahadatha fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiro wani abu ya sanya shi cikin addini wanda babu shi annabi bai san shi ba Allah bai aiko a yi shi ba to wannan an mayar masa da kansu saboda haka masu sadakan masu addu'ar uku da sadaka uku su sani bid'a suke Allah ba zai karbi wannan aiki nasu ba saboda annabi bai zo da shi ba haka masu masu sadakan 40 da addu'ar 40 40 da na bakwai sadaka bakwai da addu'ar bakwai wannan duk abu ne da ba a sani ba ku yi kawai normal sadaka ba tare da an ce a'a na uku ba kuma sa normal addu'a ko yaushe kar ku kenan yanzu an yi addu'an uku shikenan an gama masa addu'a aka yi na bakwai shikenan aka yi na 40 shikenan kun yi ban kwana da mamaci ai kun ci amana sakwa mamaci ko shi yana bukata adda yau ka masa gobe ka masa an jima ka masa to an jima ka ƙara masa ɗazu ka masa to an jima ka masa karka ce wai sai ranar uku za ka masa addu'a ka zama marowaci kenan ranar uku kawai za ka masa addu'a me ya hana ka yi ranar farko me ya hana ka yi rana ta biyu sai rana ta uku kuma daga nan ba haka sake ba sai rana ta bakwai shi yana bukata addu'a ka koyaushe duk sallah in ka zo bai kika masa addu'a ba ba sai ka ware rana ta uku ba wanda annabi bai ware ba sahabbansa ba su ware ba sai ka ware rana ta bakwai ba koyaushe yana bukatar addu'a sannan ita kuma sadaka koyaushe a yi amma abin tambaya sadakar da ake ana yi wa mamaci ne cewa yau za a yi sadaka uku ana yi wa mamaci ne ko to shin in an yi sadaka a madadin mamaci wannan sadakar ladar za ta iso shi wannan malamai suna da saɓani a kai wanda ya rasu annabi ya ce idza mata buna adama in qata amalu illa min thalath dan adam in ya rasu babu wani abu da zai kai masa lada sai dan abubuwa guda uku waladin salihin ya lahu da na kwarai da ya tafi ya bari wanda yake masa addu'a wannan zai na ganin alfanin sa yana kabari aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimi da ya koyar ake amfani da shi yana cikin kabarinsa sai ya ji aladdaram yana leka ga ilimin da ya karantar da wani ne yau yayi aiki da shi sai shi ma aka bashi commotion sa can sai sajadin daram wani ilimi ne da ya karanta aka yi aiki da shi aka ake yake ta ganin alat alat yana ta shigo masa na lada alalitarsa ta lada ya aka yi hakan ilimi da ya karantar da wani ya karantar da wance wani ya amfana da abin da ya karantar da shi yau ya aiki da shi an ba shi lada shi ma an turo masa shine au ilmin yuntafa'u bihi sai kuma sadaqatin jariya sadaka wacce take mai gudana wani abu ka sadaukar a a gida ne ka gina ka ce wannan duk wanda ya zo karatun addinin musulunci ya sauka a gidan nan ba tare da ko kobo ba ba tare da ko sisi wannan shine abin da bamu san shi ba sai kasashe da suka ci gaba a bangaren addini shine zaka na ganin haka a gina gidaje a ce wannan na ɗalibai ne duk wani ɗalibin ya zo ya zauna ko kuma wannan na malamai ne duk wani malamin ya zo ga gida nan wannan ba a san shi ba a nan in ka ga mutum ya gida ma keken gida to haya zai bayar zai je jikin kwalet ya ce ka za a samu kuɗi a jikin nan bari in gina ɗakuna guda hamsin ko kuma ya je jikin gaɗau ya ce kai ba karamin kuɗi za a samu bai san ya ce ya gina ya ce ya sadaukar a ba wa 'ya'yan musulmai su zauna kyauta kaga iyayensu sun huta ta wannan bangaren bai san wannan ba shi dai ya zai haɓaka kuɗinsa wani zaka ga miloniya ne amma duk da haka fa bai huta ba in ya ga akwai ci ta nan zai kurɗa in ya ga akwai ci ta can zai kurɗa ya zai ya tara wa lahirarsa wannan bai dame shi ba a'a ya ya haɓaka duniya shine a gabansa wannan shine damuwanmu alhali kuma da mutum ya je ya leko ya dawo da za ka ga har kokawa ake yi wannan ya ce wallahi ni zan gina ma yaran nan wakafi wannan ya ce a wallahi baka isa ba ni zan gina musu da an je an leko an dawo ba a leko an dawo ake gani kamar tatsuniya ka san mutum kawai wa ya fi son mai sha yanzu magani yanzu to amma wanda ya karanta ya san shi a karance san Allah ya san girman Allah yana sha'awar haka yana kwaɗayin haka to irin wannan su ne annabi ya ce suke kai mutum lada yanzu kenan a masa sadaka ba dalili da ya nuna haka a ce Allah kai masa lada ba dalili da ya nuna haka tare da cewar wasu malamai sun ce iyaye ana iya musu haka ai mun taɓa wannan bayani wasu malamai sun ce kan Muhammad Nasiruddin Al-Albani cikin Ahkamul Jana'iz wa Bid'ah ya ce iyaye kana iya yin wakafi ka ce nayi wa mahaifina ko nayi wa mahaifiyata kana iya yin sadaka ka ce wannan wa mahaifina nayi wa ko wannan wa mahaifiyata nayi wa sun kafa hujja da faɗin Allah madaukakin sarki wa Allah yasalil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa mutum ba abin da zai samu a gurin ubangiji sai abin da ya sa'ayi ya aikata laisa lil insani illa ma sa'a in baka aiki kai sa'ayi ba ba za ka samu ba ba za a dauki aikin wani a baka lada akai ba aikin ka da kai kai sa'ayi akai a kansa za a baka lada Allah ce wa anna sa'ayahu sawfa yura sa'ayinka kokarinka juhudinka fadi tashinka za a nuna maka shi sawfa yura za a nuna masa kayansa ba za a tauye masa ba kode da ƙwayar zarra sun mayu jazahul jaza al'aufa sannan kuma a saka masa sakamako cikakke Allah baya zalunci sai suka ce ɗanka sa'ayinka ne kai kai sa'ayi aka same shi saboda haka duk wani abu da zai yi in ya nuface ka za ka samu saboda kai ne sa'ayinsa kuma Allah ce laisa lil insani illa masa kai kuma sa'ayi ne na me na ɗanka to haka wasu malaman suka faɗi wallahu ta'ala a'lam saboda haka sadaka uku ba ta da ma'ana kuma ba ta da gurbi a shari'a haka addu'ar uku ba ta da ma'ana ba ta da gurbi a addu'a koyaushe ba ba uku ba ɗaya biyu uku hudu biyar ai ta addu'a mamaci kar a keɓe uku da ambato ko a keɓe bakwai da ambato wannan babban marowaci kenan me yi wa mamaci addu'a kawai daga ran uku sai bakwai sai arba'in shi kenan ya gama addu'a mamaci a'a iya bakin rayuwanka kai ta addu'a mamaci yana bukata ba sai ka keɓe wasu ranaku ba ya ce malam menene sahihancin magana akan raka gawa a baya wasu kuma sun ce babu laifi ma idan aka raka ta a gaba ma'ana mutum in ya tashi raka gawa ya bita a baya shine rakiyar gawa in za ka yi rakiya ai a baya kake tsayawa ko a gaba a baya wasu sun ce babu laifi a gaba sahabin annabi ya ce suna raka gawa suna shiga gabanta kuma suna tafiya a bayanta kenan duk yanda kai daidai ne kuma duk rakiyar gawa ne sawa'un ka tafi a gaban gawa ko ka tafi a bayanta daidai ne haka sabon annabi suke wasu kan tafi a gaban gawa wasu kan tafi a bayanta duka rakiyar gawa ce wannan ladan da Allah madaukakin sarki ya yi tanadinta ga wanda ya raka gawa ka same ta insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya raka gawa yana da kiradi guda wanda ya mata sallah yana da kiradi guda kaga an samu kiradi biyu kenan mun san kiradi yace kun san kiradi shine kaman girman dutsen Uhudu ai mun sha kwatancan girman dutsen Uhudu yafi asibitin nan a tsayi haka faɗi dai bai ba zan ce yafi asibiti tsayi haka tafiya daga nan haka aje nan yafi asibitin nan tudu kuma ya yi hudun masallacin nan tudun dutsen uhu ta sama tsayinsa kuma ta haka ya yi tsayin asibitin tudu kuma zai hudun masallacin nan wannan a kiyaske dutsen uhu a ce an baka lada wanda ya kai haka har sau biyu ai ba karamin tarawa kai ba ta kenan sallawa gawa da raka ta ba karamin lada yake tattare da shi ba Allah ya datar da mu da datar wasa. abubuwan da muka faɗa na dadai Allah babu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana gabanin mu karkare majalisun akwai gayyata da muke da ita na muhadara da zan gabatar in Allah kai mu gobe alhamis a masallacin kofar gidan dr muktar anda aliyu da ke yamma da ran about na hanyar gadau akan azumi da hukunce-hukuncensa goben allah kai mu tsakanin magariba da isha wanda allah maɗaukakin sarki ya ba shi iko da damar halatta to ana gayyatarsa allah mana tarayya cikin ladan abubuwan da muka faɗa na dadai allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukakin sarki gafarta mana wannan karatu da muka yi Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu Allah ya karɓa daga gare mu Allah ya datar da mu da datarwarsa muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kai ga ramadana muna numfashi ya sa mu kai ga ramadana cikin imani da lafiya Allah ya datar da mu da azumtar wannan wata Allah ya datar da mu da tsayuwar wannan wata Allah ya sanya mu cikin waɗanda zai yanta cikin wannan wata muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da wannan karatu da muka yi ya wanzar da zaman lafiya cikin wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmai ya Allah ka taimaki musulmi a duk inda yake a faɗin duniya ka ɗaukaki addininka na musulunci ya ubangiji ka ƙasƙantar da addinin kafirci ya ubangiji ya ubangiji ka shiryar da shugabanninmu ka ɗora su akan tafarki na dadai ya ubangiji ka sanya tausayin talakawansu a cikin zukatunsu ya ubangiji ka karyar mana da farashin abubuwan bukatu na yau da kullum ya ubangiji ka karyar mana da farashin abinci akwai daga cikin yan uwa waɗanda suke neman aiki suke so mu sanya su cikin addu'a kuma abun yana kan hanya ya Allah ka datar da su Allah ka datar da su Allah ka sa su dace da wannan aiki ka sanya shi ya zamanto alkhairi gare su ka sanya shi ya zamanto alkhairi ga al'umma musulmi ka sanya shi ya zama alkhairi ga musulunci ya Allah duk abubuwan da suka fi karfinmu ubangiji ka iya mana duk wani mai bukata a cikinmu ka biya masa bukatarsa duk wani mai matsala ubangiji ka yaye masa duk mai fama da jinya ubangiji ka yaye masa jinyarsa wanda kuma suka rasu ubangiji ka gafarta musu in mun bi su mu ma ka gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته